Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم to jiya dai cikin yarda Allah mun kawo ƙarshen tafsiri na ainihin sura da ta gabata suratul qari'a yau kuma insha Allahu za mu tashi tafsirin suratul takathur wannan sura suratul takathur da yawa daga cikin malaman tafsiri suna da tunanin cewa ta sauka ne a makka kuma a cikinta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu al'amurori da ɗan adam yake ciki na wato alfahari da neman tara dukiya kuma wannan al'amari yana da alaƙa ne da ainihin wato ƙabilu daban-daban na ƙwarai shawa waɗanda suke yi wa kawo kansu wani abu na nuna isa wannan suna mu muna nan wannan mu mu ga mu wato nuna isa tsakaninsu ubangiji subhanahu ta'ala ya fito da abin kuma waɗansu malaman suka ce kamar misali allama tabrasi a cikin littafinsa tafsirinsa na majmu'ul bayan yake cewa ita wannan sura sura ce wacce take madaniya wato an saukar da ita ne a madina kuma saboda abubuwan da ke ciki na alfaharori wannan ya faru ne dangane da yahudawa abin da ya nuna kenan ko kuma waɗansu ɓangarori na ansarawa a cikinsu ba wai lallai ƙureshawa ne abin ya takaita gare su ba balle a tabbatar da cewa ainihin sura ɗin makiya ce idan muka duba za mu ga cewa akwai bayanai dai da kowanne ya yi to sai dai bisa siyakin ayar lallai mutum zai iya duba ya ce tafi karfi a ce a maka aka saukar da aya din kenan wannan sura a cikin al'amura din alfaharin da mutane suke yi suke wa junansu irin nuna isa din da kowa ke nuna junansu allah subhanahu ta'ala wato ya yi wani tsokaci dangane da haka sannan kuma wasu lokutan ayan tana zargin irin waɗanda suke da irin wannan hali sannan tana tsawatar da su dangane da ranar kiyama da hisabin da zai biyo baya da kuma azaba ta jahannama da kuma cewa lalle a wannan rana sai an tambaye su dangane da ni'imomin da allah subhanahu ta'ala ya yi a kansu sura ɗin ta kasance tana yi istidlali akan haka a wannan surori na farko musamman ayan farko a cikin wannan sura falalan wannan sura dai falalan ta hada ne da cewa akwai wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda ya karanta wannan ainihin sura suratul takathur Allah subhanahu ta'ala ba zai masa hisabi na ni'iman da ya masa ba wato kenan idan ubangiji subhanahu ta'ala ya baka ni'ima a cikin duniya to ranar kiyama ba zai maka hisabi akan wannan ni'ima din ba matukan ka lazimci karanta wannan sura suratul takathur sannan ubangiji zai bashi lada kamar ya karanta ayoyi dubu a cikin alkur'ani wani hadisin shi ma da aka rawaito daga imam ja'far bin muhammad al-sadiq alaihi salam yana cewa قراءة هذه السورة في الفريضة والنافلة يعادل ثواب شهادة شهيد وتكرنت ونن سورة دين أتكين سلو لنفر الله كوكما نافلة دي دي كدا لا دين شهادة ون شهيدي دي شهادة to amma fa duk wannan ladan da ake faɗa lada ne da wanda ya karanta ta ya ɗabbaka ta a cikin rayuwarsa fa ya sanya ta a rayuwarsa yana aiki da abubuwan da ke tattare da ita irinsu ne masu samun wannan ladan kada mutum ya ɗauka kurin karatun ne kurin ake bukata don da dama in an faɗi falala mutane abin da suke ɗauka kenan sai su ɗauka kurin karatun ake nufi ai karanta ai karanta a karanta kurin a'a karatu tare da sanin mai ka karanta tare da tuntuntuni a cikin ayoyin da ka karanta sannan kuma ka aikata su a aikace ya zama kana aiki da abin da ta zo da shi ita ainihin sura din to wannan suratul takathur dai tana da sababin sauka sababin nuzul ɗinta masu tafsiri suka ce kamar inda muka ishara ana magana ne akan al'amura cewa wannan sura ta sauko ne dangane da ƙabilu daban-daban na ƙurayshawa waɗanda suke alfahari wa junansu alfahari dangane da al'amuran da ya shafi dukiya da wasu abubuwa da suka samu na al'amuran da suka tsororota har suka kai ga cewa irin wannan yana kai su har su tafi makabarta suka su shiga suna cikin irin wannan hali wato kenan suna zuwa suna ƙiƙirga matattunsu a makabarta wannan domin su ɗaukaka al'amura ɗin da suke cewa mu ɗinnan ƙabila kaza mun fi yawa akan ƙabila kaza ƙabilancin nasu bai takaita ga mutanen da suke raye ba sai an je makabarta hatta matattu daga wata ƙabila kaza sai an ƙirga ai mu muna da yawa mun kai mun kaza sai a tafi makabarta a ƙirgo can ɗin ma to irin waɗannan shine ubangiji subhanahu ta'ala yake ishara dangane da sababin saukar da wannan sura suratul takathur waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi wato ƙabilu ne guda biyu na ƙurayshawa a makka waɗansu suka ce waɗannan ƙabilu ɗin ƙabilu ne na ansarawa a cikin madina su kuma waɗansu kuma suka ce ishara ne zuwa ga waɗansu irin al'amura na alfahari da yahudawa suke yi wa waɗansunsu wato dukkan waɗannan al'amura al'amari ne cewa a cikin duk waɗannan abin da masu tafsiri suka kawo maganan farko ɗin nan wanda ya faru shi ne yake tabbatacce domin cewa lallai wannan sura lallai an sauka da ita ne a makka to saboda haka kenan koma menene wani abu ne wanda yake nuna cewa sababin saukar aya ɗin shi ne dai abin da Ubangiji Subhanahu ta'ala ya ishara a kansa na alfahari da waɗannan suke wa junansu akan al'amura na duniya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama.
بسم الله الرحمن الرحيم Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Alfahari ya shagaltar da ku na dukiya, ‘ya'ya, dangi da sauransu, kun bar bin Allah, har kuka ziyarci kabarurruka.
كلا سوف تعلمون
Hajjala, da sannu za ku sani, ثم كلا سوف تعلمون sannan hajjala, da sannu za ku sani. Ayoyin farko dangane da wannan sura suratul takathur zargi ne take yi ga mutanen da suke tattara dukiya bisa al'amari na wato almufahara wato na nuna alfahari da ɗagawa a tsakani suke tattaro dukiya suna nuna junansu alfahari shine Allah ta'ala yake cewa alhakumar takathur wato cikin al'amura na ku jama'a nawa kuka tara da kuma dukiyoyi nawa kuka samu a junanku shine wannan neman attakathur ɗin da ya sanya mutane cikin wani ya- wadi na shagaltar da su a cikin al'amura na rayuwa shine Allah ta'ala yake zarg- zargi akan haka wannan alfahari da kuka kasance kuna yi Allah subhanahu ta'ala yake cewa har abin ya kai kuma bai kasance cikin al'amura wanda kuke tattare da su a cikin duniyan nan kuke wannan alfahari ba a'a kuna nuna kun mallaki abubuwa masu yawa abin har ya kai ku ga makabarta ko kasance kuna ainihin kirga yawan irin mutanen da kowace kabila take da shi daga matattuma shine Allah ta'ala yake cewa hatta zurtumul maqabir waɗannan malaman tafsiri waɗansu suka ce lallai wannan ma'ana ɗin shine kuɗin nan kun shagaltu da yin abubuwa na alfahari a tsakaninku hatta zuwa lokacin da kuka mutu kuka tafi zuwa makabarta waɗansu abin da suka ce kenan sai dai wannan ma'ana ta farko da aka yi bayani hatta zotumul makabir cewa kuna tafiya hakkabarurruka kukan je makabarta ma ku kirga yawan ƙabilunku da suka mutu suma domin ku nuna ku kuka fi yawa to an ce wannan lallai shi ne wanda yake tabbas a cikin al'amura na tafsirin wannan aya kamar ma yanda ainihin ya zo a cikin wani ishara dangane da wannan aya din a cikin littafin hajjul balaga to ubangiji wani ta'ala wannan cewa alhakum wato wani abu ne da yake wato shagaltuwa daga ayyuka wasu ayyukan da ya kamata ku je ku yi su waɗanda suke masu himanci a rayuwa ba ku yi su ba sai kuka shagaltu da wasu ayyuka ƙanana kuka bar abubuwan wanda suke masu muhimmanci a cikin rayuwanku shine ma'ana alhakum attakathur kuma wato shine wasu abubuwa da kuke nema na almufahara wani abu wanda za ku yi fito na fito da juna kamar yadda mu mafi yawa a nan al'amura mu a kasar hausa za a gani an ce mata sun fi irin wannan ko wajen biki za a je wannan su sa kaya wanda wannan irin lesi iri kaza wannan su ma su je su ce a'a tun da irin wayancan su ga abin da suka sa bari mu ma mu je mu sa kaza ko kuma dai a cikin mutane ma mazan ma wannan ya ce ai a gidansu akwai irin mota iri kaza to su ma sai sun yi iri kaza ko gidansu iri kaza akwai dutse an yi shi an sa tayil an yi menene to mu ma sai mun irin wannan to shine fa irin abubuwan da ake nufi wannan cewa attakathur din mu muna da yawa mu mun samu abubuwa daban mu muna da abubuwa irin a fito a nuna wa juna din nan cewa mu mun fi kuɗin nan to shine Allah subhanahu ta'ala yake yin wani abu na ishara da kuma suka ga waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a na nuna cewa su suke da abu kaza waɗancan ba su da shi irin wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake ishara a kansa to duk wani abu wanda za mu iya magana a kai magana ce wanda yake nuna cewa ubangiji subhanahu ta'ala baya murna da irin wannan alfaharorin da al'umma suke yi tunda ai al'amari ne na zargi al'amari ne na suka to duk wani abu wanda za mu iya magana a kai magana ce wanda yake nuna cewa ubangiji wa ta'ala baya murna da irin wannan alfaharorin da al'umma suke yi tunda ai al'amari ne na zargi al'amari ne na suka cewa lallai irin wannan ma'ana ce wacce take lallai bai dace da abin da mutane ya kamata su yi ba su shagaltu da yin wani abu na alfahari alfaharin ma ya kai mutane har zuwa kabarurruka a ce wai mu muka fi ku yawa kabila kaza mun fi yawa sai an shiga kabari ma an kirkirga matattu ma kabilun mu hatta matattu da wanda muke raye sai a hada a kirga wai mun fi yawa to irin wannan al'amari ne na jahiliya wanda Allah subhanahu ta'ala yake magana alhakumat takathur hatta zurtumul maqabir waɗansu daga cikin al'amura ne waɗanda zai iya halaka mutum ko kuma su kasance sun sa mutane cikin wani wadi har su bar duniya ma suna cikin irin wannan abubuwa na neman kassarawa wato na neman cewa su suka fi yawa yawa yawan dukiya yawan jama'a yawan komai irin wannan al'amura ɗin.
to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.